بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أموا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاتقوس ga watan rabi'ul awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina na da shekara 1446 wanda ya zo daidai da 21 ga watan tara a gregorian calendar 2024 wannan shine kasar ɗinmu na 96 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin la ilaha illallah معناها شروطها نواقضها وفضائلها لتاب فضيلة الشيخ محمد بن سعيد ابن رسلان حفظه الله تعالى في السر والعلانية idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin babun da ke magana akan falala da alherin la ilaha illallah Allah ka haɗa mu da alherin la ilaha illallah Allah ka sa wannan kalma ta zamanto ita ce kalmar mu ta ƙarshe ya Allah a lokacin da muka zo gargaran mutuwa a lokacin da muka zo komawa zuwa gare ka muna kawo hadisai da malam ya kawo a cikin wannan littafi wanda suke ɗauke da addu'o'i da suke ƙunshe da falala da alherin la ilaha illallah a ciki hadisin mu na ƙarshe shine hadisin shaddadu dan aus cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce musu sayyidul istighfar shugaban istighfarin duniya shine mutum ya budu baki ya ce Allahumma anta rabbi ya Allah kai ne ubangiji na khalaqatani Allah kai ka halicce ni wa ana abduka kuma ni bawanka ne wa ana ala ahdika kuma ni ina kan alƙawarinka wa wa'adika da kuma wa'adin da kai min mastata'atu gwargwadon abin da zan iya na fata an gane ba zan iya yin sama da ɗaƙa da damar da ka bani ba ya Allah iya abin da zan iya shi zan yi a'udhu bika min sharri ma sana'atu ina neman tsarinka daga sharrin duk abin da na aikata kamar yadda annabi a cikin khutbatul haja din sa yana cewa na'udhu billahi min shururi anfusina muna neman tsarin Allah daga sharrorin kawunan mu shine anan ma kana cewa a'udhu bika min sharri ma sana'atu ina neman tsarin ka ya Allah daga sharrin abin da na aikata abu ulaka bi ni'matika alayya Allah ina mai bayyana ina mai ikirari ina mai tabbatar da ni'imar da kai min ya Allah na yadda ka min ni'ima na yadda ka min alheri na yadda ka min falala wacce ba yar karama ba wa abu bi dhanbi sannan ina ikirari da zunubaina ina jin cewa lalle ban kyauta ba ina jin cewa ban yi abin da ya kamata ba wannan kalmomi guda biyu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi akan su ne al-Imam Ibn al-Qayyim yake mana wani sharhi akan su muka dakata kuma zamu dora faghfirli Allah ka gafarta min wannan zunubai fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ba wanda ke gafarta zunubai in ba kai ba sai annabi ya ce man qala haminan nahari muqinan biha mutumin da ya karanta wannan addu'a da rana yana mai sakankancewa da ita da rana ya karanta ta ba mata min yaumihi qabla an yumsi sai ya rasu a wannan yinin kafin yamma ta yi fa huwa min ahli jannati wannan dan aljanna ne inji annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wa man qala ha min al-layl wanda kuma ya karanta ta da daddare fa huwa muqinun biha yana mai sakankancewa da amincewa da yarda da irin abin da ke kunshi a cikin ta fama ta qabla an yusbiha kuma sai ya rasu kafin gari ya waye wa huwa min ahli jannati wannan mutum dan aljanna ne inji manzon Allah wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito to akwai magana da Ibn al-Qayyim ya fara yi mun ɗauko ta mun fara sai lokaci ya ƙure sai muka ce mu bari sai sati sannan mu ɗora ibnul qayyim ya ce fil wabil sai a cikin alwabil saihu wani littafinsa ne a shafi na takwas ibnul qayyim ya ce idza arada allahu bi abdihi khairan idan allah maɗaukakin sarki yana nufin alkhairi ga bawansa fataha lahu min abwabit taubati sai Allah ya buɗe wa bawa ƙofofin tuba wato bawa ya ji a ransa cewa shi mai laifi ne ya kuma nemi hanyoyin tuba kamar yadda Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum ko wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anharu يوم لا يخذ الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير Allah ya ce ya ku masu imani ku tuba zuwa ga Allah tuba wanda yake mai kyau taubatan nasuha akwai yiwuwar idan kuka tuba zuwa ga Allah Allah ya kankare muku zunubanku ya higar da ko cikin aljannatai wanda koramu ke gudana a ƙarƙashinta na fata an fahimta a ranar da Allah ba zai tozarta annabi Muhammadu ba kuma ba zai tozarta muminai ba yau ma la yakhudhi Allahu an-nabiyya wal ladina amanu ranar da Allah ba zai tozarta manzan Allah da duk wanda suka bi manzan Allah ba Allah muna roƙonka Allah ka saka mu cikin wanda ba za ka tozarta ba ya Allah ka saka mu cikin wanda suka yi wa annabi Muhammadu cikakkiyar biyayya ta yadda ba za mu samu tozartuwa a gabanka ba ya Allah to babbar kofa da ɗan adam zai samu wannan shine ya tuba zuwa ga Allah taubatan nasuha ne da shi Allah ya fara buɗe ayar tubu ilallahi taubatan nasuha sana a can gurin yace wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihuna wa tubu ila Allah jami'an ku tuba gaba ɗayan ku jama'a ayyuhal mu'minun ka duba fa imani muke da shi amma Allah ya ce mu yi me mu tuba me imani ka bai da matsala amma dan ka gane kowani ne kai komai biyayyar ka ga Allah komai da'ar ka ga Allah akwai buƙatar ka dinga menene ka dinga tuba shi yasa yace wa tubu ila Allahi jami'an sai kuma yace ayyuhal maza ayyuhal mu'minu ku tuba zuwa ga Allah gaba ɗayan ku ya ku mu'minai sai yace in kuka yi haka za ku samu rabon duniya da lahira to dan Allah idan mu'minai ma an ce su tuba to ina ga yan karan kadamiya wanda kullun a cikin sako suke ina fata an fahimta to shine ibnul qayyim yace daga cikin hanyar da Allah zai wa bawa ya datar da shi shine ya bude mar kofar tuba ko yana laifi ko baya laifi ya zama yana tuba zuwa ga Allah ina fata an fahimci magana ko yana laifi ko baya laifi ya zama daga cikin ajandarsa akwai kalmomin menene tuba to in bawa ya dace da haka kuma ya samu haka to yayi rabon duniya da lahira Allah ka ba mu wannan rabo wannadami sannan bawa ya dinga samun nadama cikin ayyukan da yake daga cikin alamun zuciyarka da sauran imani daga cikin alamun da ke nuna har yanzu baka gama lalacewa ba shine in kai laifi ka dinga nadamar kayi akwai wanda in yayi laifi baya jin komai a ransa to wannan masifa ce wannan bala'i ne duk wanda idan ya saba wa Allah abin bai damunsa to alama ce ta zuciyarsa ta menene ta bushe kuma alama ce ta hallaka alama ce ta tambadewa da lalacewa dan adam ya dinga ganin laifinsa ba komai ba ya saba wa Allah amma wannan bai damunsa baya cikin ajandarsa cewa fa yayi abin da ba daidai ba daga cikin alamun zuciyar bawa da ƙanshin imani da ƙanshin taƙawa da ƙanshin rahama a cikinta shine in yai ba daidai ba ya dinga nadama ban gane ko kun gane ba ya dinga nadama shi yasa malam ibnu qayyim yace wan nadami dan adam ya dinga nadama wal inkisar sannan zuciyarsa ta karye karyewar zuciya ka ga mutum idan damuwa ta same shi ba dai jikinsa ne ya karereye ba amma in yana tafiya ka ɗauka karyayye ne haka dai ko ba haka ba lagau lagau lamo lamo yana tafiya saboda damuwa to in ka in ka saba wa Allah a ga jikinka gaba ɗaya ya mutu kamar wanda aka ɗauki sanda aka ma duka gaɓoɓinsa suka yi raga-raga to haka Allah yake son bawa ya zama shine wal inkisar mutum ya karere gaba ɗaya gaban Allah wazzul mutum ya shiga cikin halin kunci da kaskanci ya dinga ganin kansa kaskantacce a gaban Allah subhanahu wata'ala ya kankan da kansa ya zama yana cikin damuwa kwarai da gaske wal iftiqar bawa ya dinga jin kansa talaka ne bai da komai ba abin da ya mallaka sai Allah ne kadai ya mallaki komai to idan bawa Allah ya datar da shi yana jin haka a ransa ko da ko yana abu mai kyau yana jin kansa haka domin za mu zo mu ji ko kana abu mai kyau kar ka dinga ɗaukar kanka kai mai ƙoƙari ne alama ce ta shaidan yana sanɗar ka zai halaka ka wannan aikin da kai wanda kake ganin kamar wani abu ne to ta nan shaidan zai biyo sai ya saɗaɗo sai ya hallaka ka don haka duk kullum ka dinga ɗaukar kanka ba komai ba na fata an fahimci magana ka dinga ɗaukar aikin da kake yi har yanzu baka yi abin da ya dace ba har yanzu akwai buƙatar ka ƙara ruɓanyawa har yanzu akwai buƙatar ka ninninka ayyukan menene ayyukan alheri na fata an fahimci magana shine ce wal iftiqar da kuma ɗan adam ya nuna talautuwarsa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wal isti'anatu bihi kuma ɗan adam ya zama yana kullum yana neman taimakon Allah subhanahu wa ta'ala Allah maɗaukakin sarki yana cewa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan ku dinga neman taimakon Allah alal birri akan nagarta da da'a duk abin da ya zama nagarta ne da da'a ku taimaki junanku ku yi shine idza qila idza qila lakum inshuzu fanshuzu idan an ce ku yunkuro don yin aikin alheri Allah ya ce ku yunkuro na fata an fahimta idan an ce ku taso ku yunkuro domin akwai waɗanda Allah ya ƙi yunkurinsu saboda munafukai ne walakin kariha Allahun bi'athahum fasabbatahum wa qila qaqudu ma'al qa'idina Allah ya ce ya kyamaci yunkurinsu akan aikin alheri to kai daga an ce yunkuro taso nemi agajin Allah cikin aikin alheri a ganka kana cikin masu gaggawar aikata haka ban gane ko kun gane ba na fata an fahimci magana so saboda haka yana da kyau mutane su dinga neman agajin Allah akan ayyuka da suke yi wasu dikin luja'i ilaihi da kuma gaskatuwar fakewa a gurin Allah na fata an fahimta gaskatuwar fakewa shine la malja'a wala manja min Allah illa ilayhi ko la manja wala malja min Allah illa ilayhi babu gurin tsira ba kuma gurin fakewa daga an gudu daga gurin Allah sai dai a koma gurin waye kuma gurin Allah har ila ina fata an fahimci magana to dan adam ya ji duk wani guri da zai je ya fake a duniya duk wani guri da yake jin zai samu wato kulawa bai kai ɗaya bisa ɗarin abin da zai samu a gurin Allah subhanahu wa ta'ala ba ina fata kun gane magana ɗan adam ya dinga jin haka a ransa cewa inda kaɗai zai je ya samu fakewa shine gurin waye gurin Allah nan ne kaɗai zai je ya samu fakewa ta gaskiya amma duk wanda ya baka mafaka ko mafakar siyasa ko mafakar gwamnati ko mafakar sarauta ko mafakar ilimi duk wani wanda ya maka mafaka a duniya bai kai Allah ya baka menene ba ya baka mafaka yasa yace wa in ahadun minal mushriki nastajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalamallahi thumma ablighu ma amanahu alika bi annahum qaumun la yafqahuna Allah yace wa in ahadun minal mushriki nastajaraka in ɗaya daga cikin mushrikai ya nemi mafakarka ya kai annabi Muhammadu ya zo gurinka don ya samu sauƙi ya zo don ya fahimci addini ya zo don ya ji jawaban da kake yi da ya zo don ya ga me kuke gudanarwa Allah ya ce fa ajirhu ba shi mafakar hatta yasma a kalaman lashi har sai ya ji maganganun waye maganganun Allah ayi kaza a bar kaza ayi kaza a bar kaza har ya gane wato menene wannan sakon ke dauke da shi fa ajirhu hatta yasma a kalaman Allah idan ya gama ji Allah ya ce thumma ablighu ma amanahu a raka shi har ya sai ya je inda zai samu nutsuwa ina ma'anar inda zai samu nutsuwa gurin yan uwansa da yake da yakinin ba za su mai ba ba za su cutar da shi ba don an gama a raka shi har can sai Allah ya ce zalika bi annahum qaumun la yafqahuna wannan abin da yasa aka ce ai musu haka saboda mutane ne ba su fahimci me musuluncin ba in ba a ba su mafaka suka gane addinin ba to ba za su bari ba addinin ya ci gaba kullum sun dinga dakile shi kenan suna ainihin wato yi masa zagon ƙasa don haka ana so mutane su fake zuwa ga ina zuwa ga Allah wa dawami tabarru'i ibn al-qayyim yace ana buƙatar musulmi ya zama yana cikin tabarru'i kankan da kai har kullum karka dinga dagawa kana nuna isa kana nuna bankama kana nuna babakere kana nuna wani abu na cewa kai wani ne tabarru yasa maza Allah yake cewa man tawadu lillahi rafa'ahu Allah duk wanda ya kankan da kai dan neman yardar Allah ba dan shi kaskancacce ne ba na rantsi da Allah sai Allah ya daga shi inji Annabi Muhammadu Allah ya baka daraja ya baka kima ya baka martaba ya baka matsayi amma baka nuna wa mutane kai kaza ne kullum mu'amala ta hada ka da su sukan gane baka dauki kanka a matsayin komai ba wallahi inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan hanya ce ta samun darajar duniya da lahira ku rike wannan man tawadu lillahi rafa'ahu Allah a wani guri ya ce wa mata wa ba a ahadun lillahi illa rafa'ahullah wani ba zai kankan da kai don Allah ba don shi kaskancacce ba ne ba a don Allah ya kankan da kansa don a zauna lafiya don a samu nasara don a ci gaba don bukata ta biya shi ya kankan da kai a zauna lafiya bai nuna wa mutane ɗagawa ba manzo Allah ya ce wallahi babu wanda zai yi wannan face sai Allah ya ɗaukaka shi kuma to amma yanzu ka duba yadda shekan ya zo ya rarraba mana kawuna mana wanda ba mai daraja ba na nuna menene shi mai daraja ne sai ga wani kuma Allah ya mar darajar amma yana mai yana kankan da kai to wannan yana daga cikin abun don haka wattabarru wa dawami tabarru ka dawwama cikin kankan da kanka da kuma bi a hankali karka yadda wanda suke mu'amala da kai su gyara kana da girman kai yanzu ka ga wasu mutane har bayani za ka ga ana akan rawa ne ai in mu'amala ta haɗa ka da shi sai hankalinka ya tashi domin Allah ya masa girman kan tsiya jama'a akwai irin waɗannan mutanen ko babu wanda suke mu'amala da su duk sun shaide su to ba su da kankan da kai ba sa kankan da kansu ka ga wasu mutane kuma ko hira aka zo ana yi akan sai a ce a wani wallahi ba shi ba ruwansa wallahi ko kai waye ka je gurinsa zai saurare ka za ku yi magana ta fahimta ko kai waye ka zo da damuwarka zai saurare ka ko kai waye ka je masa da wani bayani zai fahimce ka haka ne ko ba haka ba to wallahi in ka kuskura a mu'amalarka da mutane ba su ma wannan shaidar ba na rantse da Allah Allah ma ba zai maka shaida kai mutumin arziki ba ne domin waɗannan mutanen da kake gani wanda kake rayuwa da su su ne shaidun Allah a doron ƙasa da abin da suka yi ma hukunci da shi Allah zai mene ne zai hukunta ka da ni da kai duk da irin wannan abin Allah zai mana mene ne zai mana hukunci don haka labudda mu zamto masu bi a hankali da ƙanƙan da kai na'am na'am wa dawami tadarru iko wadda ai za mu zo kansa ba mu zo gurin ba ai eh shi waddu'a'in daban ne ai shi yasa kaga yana sa kwama a gaban kowanne eh alamun cewa kowace kalma daban-daban ake so a fassara ta ka gane yawa wadawami tadarru'i mutun ya dawwama cikin kankan da kai waddu'a'i sannan ka zamanto mai yawan addu'a yanzu nan muke magana da kwamanda ɗazu a nan bayan na idar da sallah muke cewa mutane mun ce musu su dinga yin addu'o'i amma wallahi tallahi da yawa mutane ba addu'a suke ba mutane da yawa muna cewa a yi addu'a a yi addu'a wallahi wani daga ya je ka in ya tashi magana ta ƙare ba zai wata ibada ya roƙi Allah cewa Allah ya yaye mana masifu da bala'in da muke ciki ba ba zai karanta wasu ayoyi na alkur'ani ya yi tawassuli da su cewa Allah kai mana kaza ba ba zai yi wani aikin alheri ya yi tawassuli da wannan aikin alherin a cikin adab na addu'o'i da muke karanta a hudubobi guda uku da muka yi akwai huduba ta hudu za ta zo sati mai zuwa akwai daga cikin ladubban ana so mutum ya gabatar da wani alheri sannan ya roki Allah Allah ya biya mar bukata ka je ka karanta wani littafi da wani babban malami ya rubuta sunansa utruk atharan qabla rahi ka bar wani gurbi kafin ka bar duniya ka bar wani abin da Allah madaukakin sarki zai dinga tunawa da kai domin ya ce fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun ku ambace ni zan ambace ku ko ku tuno da ni ma zan tuna da ku ina fata an fahimta tare da cewa Allah baya mantuwa ma kana rabbuka nasiya Allah bai mantuwa amma idan kana tuna Allah a lokacin da kake cikin da abin nan wato walwala to shi kuma idan ka shiga kunci zai dinga tunowa da kai yana biya ma bukata ina fata an fahimci magana shine annabi yace ta'arraf ila Allah fi rakhai ya arifka fi shidda ka dinga tuna Allah lokacin da ka samu walwala kana jin daɗi ka samu kuɗi ko ka samu kwangila ko an biya ka abinka sai ka dubi wasu kuɗi sai ka ware sai ka yi wani alheri kai wata ibada ka gode wa Allah to ranar da duk ka shiga damuwa wallahi ko baka ɗaga hannu ka ce Allah ina cikin damuwa ba shi kuma Allah zai ce wannan bawan nawa bara ko watan da ya wuce ko satin da ya wuce ya samu wata dama ya tuna da mu yau ya shiga damuwa mu kowar mu tuna da shi to ka dinga addu'a annabawa mun ta karantowa irin addu'o'i da suke in suka shiga damuwa ba wanda suke kira sai waye sai Allah wa ayyuba idna da rabbahu anni masani dhurru wa anta arhamur rahimina tuna annabi ayyub lokacin da ya kira ubangiji ya Allah ka shafe ni da cewa Allah ba wanda yake yayewa sai kai yana rufe bakinsa Allah ce fastajabna lahu wa kashafna ma bihi min dhurri wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dhikra lil abidina Allah ya ce sai muka amsa masa don haka wa yake amsa wa annabawa Allah don haka in ka kira shi zai amsa maka wa zannuni idh dhahaba mughadiban fa zanna allan naqdira alayhi fanada fi zulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin shi ma Allah sai ce fastajabna lahu duk wanda aka faɗa din nan sai Allah ya ce fastajabna lahu yana gama kiran mu sai muka amsa maka ina fata an bayyanci magana fastajabna lahu wa najaynahu min al-gham wa kadhalika nunjil mu'minin wa zakariya iz nada rabbahu rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithina shi ma sai Allah ya ce fastajabna lahu zakariya lokacin da ya kira Allah yace Allah na san ka kai mai hore haihuwa ne kar ka bar ni ni kadai kai ne mafi alherin wanda ke bada wanda za su gaji mutum ya Allah ba da da Allah ya ce fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya sai muka amsa mar muka yi mar baiwa da da yahya na fata an fahimci magana wa aslahna lahu zawjahu sai ya ce innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana ragaban wa rahaban wa kanu lana khashi'ina to kar ku ce an manta da mata sai Allah ya ce wallati ahsanat farjaha da wannan da ta kiyaye al'aurata ita ce wace ce maryam fa nafakhna fihi min ruhina sai muka yi busa gare ta daga cikin ruhin muka turo mala'ika ya hura bakin zanin ta sai ta dauki cikin shi bata taba zina ba bata taba mu'amala da namiji ba Allah ya ce amma da ta koma gare mu sai muka ba ta ɗa babu uwa ba abinan ba uba sai uwa kamar yadda muka yi muku bayani sati da ya gabata shine wallati asana farja fa nafakhna fihi min ruhina Allah ya ce waja'alnaha wa ibnaha ayatan lil alamin sai muka sanya ta da ita da ɗan dukansu aya ne ga waye ga sauran jama'a ko ba aya bane Maryam da Annabi Isa aya ne ina fata an fahimci magana to haka kuma Allah madaukakin sarki yace ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya innahu la yuhibbul mu'tadina wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'an inna rahmatallahi qaribun minal muhsinina Allah yace ud'u rabbakum ku kira sunan ubangijinku ku yi addu'a bayan Allah ku gaya wa Allah matsalarku tadarruan kuna masu kankan da kai wa khufiyan kuna masu ɓoyewa kar ma wani ya san kuna yin addu'a kuna gaya wa Allah damuwar innahu la yuhibbul mu'tadina Allah bai san masu ta'addanci a cikin al'amarin rayuwa ko al'amarin addu'a ke ce wala tufsidu fil ardi kar ku yi barna a bayan ƙasa ba'da islahiha bayan Allah ya gama gyara ta wad'uhu khawfan ku roki Allah kuna masu tsoron karya muku azaba wa tsama'an ku roƙe shi kuna masu kwaɗayin yi muku rahama na fata bai ci magana wata uku haufan wa tsama'an sai ce inna rahmatallahi lalle rahamar Allah ƙaribun minal muhsinina tana kusa da masu kyautatawa a cikin ibada a cikin mu'amala a cikin alaƙarsu da Allah cikin alaƙarsu da al'umma 'yan uwansu saboda haka Allah ya gama magana يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تنشر هناك الله يا جماعة مجانا مجايا مسا مسألة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم كتير مسو أبنجدون كياتي كروكين زن أمسامكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ina fata na fahimta waɗannan ayoyi da makamantansu kaf suna nuna mana cewa ba mu da gata sai waye sai Allah ba mai biya mana bukata sai waye sai Allah waye amsa wa annabawa shine waye amsa wa manzanni shine waye amsa wa sahabbai shine waye amsa wa tabi'ai shine waye amsa wa salihan bayi shine to kuma shine jiya shine yau shine gobe da jibi har ranar tahin kiyama wallahi haka idan muka koma gurinsa za mu samu biyan bukata sannan ka sani daga cikin ma alamun kai ka yadda kai bawan Allah ne shine ka dinga addu'a domin ya ce innal ladhina yastakbiruna an ibadati masu yin girman kai game da mun ibada me yake nufi da ibada a gurin game da yin addu'a shine abin da yake nufi Mana in baka addu'a to tamkar kai kana da girman kai baka yadda ma Allah ne mahalicinka ba domin in ka yadda wani da ya yadda alhaji wani zai fitar da hira damuwa baka gan ya sallama a kofar gidansa ba jama'a haka ne ko ba haka ba to kai da kai yadda Allah ne ya fitar da kai da damuwa me yasa ba za ka je kai sallama wa Allah ba ka gaya wa Allah matsalarka ka gaya wa Allah damuwarka karanta kulhuwa karanta falaki karanta nasi amanar rasulu ayatul kursi nemi sirrorin addu'o'in da muka yi ta faɗa ka ɗauke su a matsayin hanyoyin warwarewar menene damuwarka wallahi tallahi Allah zai yaye maka damuwarka in Allah ya yarda Allah ka yaye mana damuwar mu dan haka waddu'a mutane su dinga addu'a wattaqarrubu ilayhi bima amkana min alhasanati da kuma neman kusanci da Allah da duk abin da ya kamata na kyautatawa jama'a kana cikin tafiya ka ga wani rami akan hanya ka tsaya ka ɗauko ɓangoren block ko kuma wasu abubuwa waɗanda suke fasassu ka zo ka zuba ka sa kafarka ka tattaka ka gyara ramin na rantse da Allah hanya tafiya aljanna ce kuma hanya ce da Allah zai dubi matsalar ka kai ma ya yaye ma amma in sai kaga guri ne malam akan layi cikin anguwa a kan layi cikin anguwa yana cutar da mutane ƙanyar da yana cutar da masu abin hawa da masu ƙafa da masu kaza wallahi da masu kuɗin anguwar da talakawan anguwar da wanda zai iya yi da hannunsa da wanda zai iya yi da kuɗinsa ba wanda zai kula jama'a haka ne ko ba haka ba sai dai a yi ta cutuwa hanya ce ta aljanna yanzu yanzu in ji annabi muhammadu domin manzo Allah ya ce ra'aytu rajulan yataqallabu fil jannati fi fi gusinin qata'aha ala tariqi kana tu'din nas annabi yace naga wani mutum yana shawagi a cikin aljannar firdausi saboda wani kututturan bihiya da aka sare sai ya zama kututturan yana cutar da mutane wannan yazo ya tuntube mai kasiya yazo ya buge wannan yazo ya kaza sai je ya sa singlet ya sa gajeren wanda ya dauko mu girbi da gatari da cebur ya zo sanda ya tono abin nan tun daga ƙasa ta yadda ba zai ƙara toho ba ya ɗebo ƙasa ya ɗebo duwatsu ya zuba ya dandaɗe ya gyara gurin annabi ya ce na gan shi yana shawagi a cikin aljanna saboda wannan aikin da ya yi amma mutane nawa suna ganin ruwa yana tafiya yana cutar da kowa ba wanda zai zo ya zage ya yi aikin awa ɗaya wani awa ɗaya wallahi ya isa ya gyara wannan gurin ya yi gaba dubu uku da ɗari biyar zai bawa masu jaki su kawo jar ƙasa su zuba a gyara gurin amma ba zai yi ba saboda bai san muhimmancin abin ba shine malam yake cewa taqarrubu ilaihi bima amkana min alhasanat ka nemi kusanci da Allah da wani abu wanda kaga kana da damar yin sa na aikin alheri idan ka gama sai ka koma kai wanka ka gyara jikinka ka ce ya Allah nayi wannan aikin dan kai ni ma ina da matsala da damuwa Allah ka yaye mu wallahi baka bi na bahirin sai kaga abun mamaki sai kaga abin mamaki kallo wani cikin damuwa taimaka mara kallo wani bai da abinci ba shi kallo wani ga takardar asibiti ba magani ba halin saya saya masa ku je kemis ka ce kai abin da likita eh lissafa min nawa ne kudin wannan maganin wallahi malam wani sai kaga maganin dubu biyu ne ko dubu uku akwai wani bawan Allah ɗazu muna magana da shi ko in ce ba ɗazu ba kusan kwana biyu ko uku muna magana da shi mutum ne mai ƙoƙari sai Allah ya jarrabe shi yana da ƙoƙari wajen idan ya ga mai damuwa irin wannan ya taimaka ma sai Allah ya jarrabe shi ya samu matsala a cikin harkokin kasuwarsa ya ce sai wani mutum ya zo shi yana taimako neman taimako a gurinsa ya gan da takarda ya tambaya nawa ne kudin maganin ya ce bai sani ba ya ce to ka je kemis ɗin can ka tambaya nawa ne mutumin ya je aka yi lissafi naira dubu bakwai da wani abu ya ce mu ya ce wallahi abin da yake jikinsa bai wuce naira dubu uku ba ya ce wallahi sai da ya kuka da hawaye saboda a da abin da ya kai dubu hamsin ma zai iya siya wa mutum yanzu ga mutum ya cancanci taimako ta kowace fuska magani ne bai da lafiya ba wanda ya saya mar shi ya ga ya cancanci ya samar amma kuɗin da yake da hibi zai iya saya mar ya ce wallahi sai da ya hawaye a daidai lokacin da wani yake jin haka a ransa akwai kuma wanda ba abin da ya dame idan kana cikin damuwar dubu biyu da ɗari biyar haka ne ko ba haka ko ba ka da lafiya ko za a kulle ka ko za a ɗaure ka akan wannan wallahi bai dame shi ba kai ka san wallahi ko ba a gaya maka ba matsayin wancan mai damuwa da matsalar wani wallahi a gurin Allah daban yake da matsayin wannan wanda bai damuwa da al'amarin mutane haka ne ko ba haka ba daban yake wallahi hatta a gurin Allah to yana da kyau mu dinga neman kusanci da ubangiji da gwargwadon abin da muka ga za mu iya na aikin alheri karkare na wannan abun karkare na matsayinsa karkare na cewa ɗan kaɗan ne karkare na yanzu a rayuwar mu nan da muke ciki duk kankantar taimakon da kai wa mutum wallahi murna zai duk kankantarsa duk kankantarsa karkare na kai mar Allah zai taimake ka Allah ya taimake mu gaba daya to shine yake cewa ma takunu tilkal sayyi'atu bihi sayyi'atu bihi sababa rahmatihi ta yadda zai zama wato wannan irin wannan mummunan aikin ma da ya aikata sai ya dawo ma ya zama sababin samun rahamarsa hatta ya kula aduwan lahi har shaidan ya buɗi baki ya ce ya laita ne taraktuhu wa lam uqihu kai kai tona ina ma ban jefa bawa ya aikata wannan mummunan aikin ba wato idan mutum ya aikin sharri ko aikin zunubi ko aikin sako ya tuba ya koma ga Allah ya nemi yadda zai ya gyara ya yi wani aikin alheri ya yi kaza ya yi kaza har ya zama wannan aikin saban da zai yi a dalilin waɗannan abubuwan da ya da nadama da karyewar zuciya da karyewar kaza ya zama wannan aikin saban ya zama sanadiyar Allah ya saurare shi ina fata kun fahimci magana shine abin da malam ibnu qayyim yake nufi aiki ne mai muni ya yi amma saboda yadda ya zawo ya rankwafe ya zube gaban Allah sai Allah ya saurare shi bayan ya yafe mar zunuban ma kuma ya man rahama sai malam ya ce wa haza ma'ana qawli ba'd salafi wannan ita ce ma'anar maganar wasu magabatan malamai da suka ce innal abda la ya'malu dhanba yadkhulu bihi aljanna ɗan adam yana iya aikata aikin zunubi amma kuma ya shiga aljanna dalilin wannan aikin zunubi zina ce ya yi amma wallahi ta kai shi aljanna sata ya yi amma sai sata ta kai shi ina aljanna za ku bi na a hankali za ku da abin da malamai suka faɗa akan haka mutum kuma zai iya yin kyauta ko sadaka ko sallah ko karatun ƙur'ani ko kuma ya je hajji ko umara kuma ta kai shi wuta duk ku bi ni a hankali magana ce ta malamai ina fata an fahimci magana za mu iso ta ya haka za ta yiwu sai malamai suka ce wa ya'malul hasanata yana iya aikata aiki mai kyau ya dukulu bi hannara kuma ya shiga wuta da wannan aiki mai kyau din qalu kaifa kamar kun tambaye ni sai malam Muhammad ibnu Sa'id ibnu Raslan yace ta za a yi haka ta yi mutum ya aikata aikin sharri ya kai shi aljanna a dalilin sa ya aikata aikin alkhairi kuma ya kai shi wuta ta haka za ta yi kala malamai suka ce ya amalu dhanba mutum ne zai aikata aikin zunubi amma fala yazalu nusba ainihi khaifan min ba zai gushe ba wannan aikin zunubin akan idan sa yana cikin tsoro da firgici da tashin hankali wannan aikin zunubin ya firgita shi ya razana shi ya rasa ina zai sa kansa saboda ya yi ba daidai ba ya saba wa Allah abin ya dame shi barin baku misali ta inda za ka gane bambancin wanda zuciyarsa ta ƙeƙashe da kuma wanda zuciyarsa take cikin firgici idan ya ba daidai ba yanzu wani yana iya ɗaukar adda ya ɗaga ya zaftare wa wani hannu kuma ya daga tsaddar ya yi ihu wallahi wani ma sai ya lahi jinin haka ne ko ba haka ba amma kai da kake gefe ba kai kai laifin ba in ka gani sai jikinka ya haurawa ka dinga bari haka ne ko ba haka ba me ya faru shine shi wancin zuciyarsa ta bushe ta kekashi bai ganin abin da ya a matsayin wani abun wani abin gila ina fata an fahimta kai kuma da zuciyarka take da danyantakar imani kana ganin yanzu ɗan adam zai iya yin wannan aikin kuma ya zauna lafiya kai da ka gani gani kai ba wai kai ka aikata ba amma hankalinka ya tashi don haka zuciyar wancan daban zuciyar kai da ka gani daban kai ma inda zuciyarka ta za ta kekashe Allah ya kiyaye mu daga kekashewar zuciya za ka iya aikata abin da ya fi abin da ya aikata kuma ba tare da kana ganin abin a matsayin komai ba to shine anan malam ibnu al-qayyim yace malamai suka ce me ake ta ya mutum zai haka za ta kasance ya aikata aikin alheri ya kai shi wuta ya aikata aiki mai kyau kuma abin aiki mara kyau kuma ya zama sanadiyar higa aljanna shine yace ya amalu dhanba mutum ne zai aikata laifi amma fala yazalu nusba ainihi khaifan minhu ba zai gushe ba akan idansa wannan zunubin yana yawan bujuromar yana cikin tsoro da tashin hankali mushfiqan yana cikin wato mushrik me za a ce tsoro dai kawai duka ma'anar tsoro ce yana cikin kunci da damuwa wajilan zuciyarsa tana raurawa na fata an fahimci magana yasa Allah ya siffanta mu'minai yace idza innamal mu'minuna allazina abunan innamal mu'minuna allazina eh وإذا ذكر الله وجلت قلوبهم إنما المؤمنون الذين أنا سنفرقون آية دي. وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون yace mu'mine na gaskiya sune waɗanda iza tuliyat alaihim ayatullahi ko ayatuhu in aka karanta musu ayoyin Allah wajilat qulubuhum sai zukatansu su dinga raurawa wallahi tallahi jama'a idan fa qur'ani bai firgita mu ko in mun ji maganar azaba hankalin mu bai tashi wallahi tallahi akwai matsala a zukatanmu dole ne ka dauki qur'ani wato abin tsoro ne idan ya ambaci azaba idan ya ambaci abin rahama kuma ka ji shauki da dadi yana kama ka in baka sama haka dangane da qur'ani ba har yanzu kana da damuwa wa idza tulil alaihim ayatu zatakum iman idan an ambaci Allah hankalinsu ya tashi idan an karanta ayoyin Allah shi ta ƙara musu imani Allah ya ce wa ala rabbihim yatawakkaluna kuma ga Allah madaukakin sarki suke menene suke dogara ina fata an fahimta bakiyar mutum yi ta kuka saboda yayi wannan ba daidai din ba nadiman mutum yi ta nadama mustahiyan mustahiyar ya dinga jin kunyar Allah min rabbihi ta'ala ya dinga jin kunyar Allah saboda ya aikata masa ba daidai ba na kisan ra'asi bai daidai kullun kansu a sunkuye gaban Allah ma'ana ina maganar haka tunda ba ganin Allah kake ba amma kana halata kaunika wato ka kasance kamar mutumin da yayi wani laifi daga ya ganshi sai sunkuyar da kai ina fata an gane to haka kake ji tsakaninka da ubangiji munkasiral qalbi zuciyarsa ta karye gaba daya fayakunu zalika dhanbu sababa sa'adatil abdi wa falahi malamai suka ce wallahi in dan adam ya tsinci kansa a cikin wannan hali in yayi ba daidai ba sai wannan zunubin ya dawo sanadiyar samun rahamarsa da kuma samun sa'adarsa ta duniya da lahira ya samu rabo duniya da lahira hatta yakuna zalika dhanbu an fa'alahu min ta'atin kathira kai zama a waye gari wannan zunubin da ya aikata ya fi masa wasu da'a da yawa بما ترتب عليه من هذه الأمور التي بها سعادة العبد وفلاحه ta yadda zai zama wannan abu ya jerantu a kansa daga cikin waɗannan al'amura na sa'adar bawa da kuma rabotuwarsa hatta ya kuna zalika zambu sababa da koli hiljanna kai daga ƙarshe ma har wannan zunubin ya zama sanadiyar shigansa ina aljanna malam ya ce wa ya fa'alul hasanata ɗan adam zai iya aikata abu mai kyau fala ya zaru ya munnu biha ala rabbihi ba zai gushe ba yana yi wa Allah gori da wannan menene da wannan menene wannan aikin da yayi mai kyau aiki ne mai kyau amma sai dinga cewa shi yayi kaza yayi kaza yanzu mu irin mu mu da muka yi kaza mu da muka karantar mu da muka taimaki addini mu da muka bada kuɗi mu da muka yi kaza ya dinga faɗawa mutane ko yana faɗawa Allah maganganu marasa daɗi yana goranta wa Ubangiji akan yayi aikin alheri ina fata an fahimta shi yasa a wani guri Allah sai ya ce ya ce wa waɗanda suka musulunta cikin Qurayshawa yace yamunnuna alayka an aslam suna maka gori saboda wai sun musulunta qul la tamunnu alayya islamakum ka ce musu kar ku mun gorin musulunci balillahu ya munnu alaikum an hadakum lil imani in kuntum mu'minina Allah ne ya kamata ya muku gori saboda shi shirye da ku zuwa musulunci yanzu da Allah da mu da muke musulunci da Allah ya shirye mu zuwa musulunci waye wa wani baiwa mu da muke musulunci muka wa Allah wani abu ko kuma shi da ya shiryar mu akan musulunci shi ne ya mana wani abu shi ya mana wani abu to shine Allah ya ce yamunnuna alayka an aslamu suna maka gori kai annabi Muhammadu saboda sun musulunta Allah ya ce qul la tamunnu alayya islamakum kace musu kar ku mun gorin kun musulunta balillahu yamunnu alaykum a Allah ne ya kamata ya muku gori an hadakum lil imani saboda shi shirye da ku zuwa ga ina zuwa ga imani saboda haka duk aikin da kake yi na alheri kar ka yadda ka dinga nuna wa duniya ko Allah cewa kai mai kaza ne a'a ka zamto mai kokarin dacewa da karbuwa a gurin waye shikenan kawai amma daga lokacin da bawa ya fara jin shi wani abu ne ya fara jiji da kai ya fara jiji da isa to na rantse da Allah ya shiga babul halaki wad damari ya shiga babun halaka da rugurgujewa gaba daya kada mu yadda shedan ne kawai yake kokari sai ya fatattaka mana ayyukanmu dole ne ka shiga taitayinka dangane da ya kake mu'amala da ubangiji wannan karatun jama'a shi yasa ba karatun kabbara bane bai da dadi ba mutane sun fi so a ta tara musu ƙasa jama'a to shi kuma Allah ba haka yake so ba karatu ne na a nuna ma kai ba kowa bane duk abin da kake ji da shi a sauke ka kar gaba daya ka saukakar ka gurfana gaban Allah to anan ne kuma zaka samu darajar duniya da ina da lahira to amma da ke karatun tauhidi ne bai da dadi yasa kun gani ba jama'a kowa ya watsi duk ya kowa ya gudu ya bar mu na ba ta fahimci magana duk sun gudu amma inda falala ake rabawa Allah ka tabbatar da mu akan daidai malam ka tabbatar da mu akan daidai to shine yake cewa a wa ya'malu alhasanat fala yazunnu yamunnu biha ala rabbih mutum ba zai gushe ba yana yi wa Allah gorin wannan abin da yayi wa yatakabbaru ko wa yatakabbaru biha yana girman kai da wannan aikin alheri wa yara nafsahu yana ganin kansa wani abu wa yujabu biha yana jiji da kai da ita yasa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace salafun muhlakatu abubuwa guda uku suna hallaka bawa na farko yace shukun muta'u rowar da dan adam ke mata da in kai maruwaci ne inji annabi Muhammadu yace wallahi kai hankali zaka hallaka kai mutane maruwata Allah ya musu alheri amma ba wanda yake dandana alherin su wallahi manzon Allah yace zaka hallaka shukun muta'u wa hawan muttaba'un abu na biyu annabi yace san zuciya da dan adam ke biyayya ga gaskiya mutun ya san gaskiya amma ai ta bala'i da shi mutun ya gane bai daidai ba amma ai ta musu da shi san zuciya malam rabo zai yi amma wallahi siyasa da tuwa da za zai rabawa magana ce za a tattauna da shi ya san inda gaskiya take amma Allah sai ya kauce mata sai ya faɗa abin da ba daidai ba san zuciya ka duba fa annabi dauda ɗaya ne daga cikin manya-manyan annabawa yana daga cikin ulul azumi minar rusuli amma sanda Allah ya ja kunnan yace karka yadda ka biyo san zuciya ya daudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi sai yace fahkum bainan nasi eh bil haqqi sai yace wala tattabi ahwa'ahum yadulluka an sabilillah yace ya kai dauda annabi dauda inna ja'alnaka khalifatan fil ardi mu muka sanya ka khalifar mu a doran kasa mu muka turo ka ka yada addini ka karantar da musulunci fa hakum bainan nasu bil haqqi ga shawara inji Allah kai wa mutane hukunci da gaskiya duk abin da yazo gaban ka karka yadda ka biye wa san zuciya kai hukunci da gaskiya sai Allah ya ce wala tattabi ahwa'ahum karka biye wa mutane da san zuciyarsu wala tattabi hawa kai ko karka biye wa san zuciya fa yudulluka an sabilillah zai batar da kai daga tafarkin Allah yasa wani mawaki yace innal hawala huwal hawanu bi nafsihi fa idha hawaita faqad laqita hawana yace shi san zuciya shine wulakancewar dan adam gaba daya yace daga karun gumu san zuciya to karun gumu wulakancin duniya da lahira gaba daya daga karin gumu son zuciya a tsarinka to karin gumu wulakancin duniya gaba daya don haka annabi ya ce shukun muta'un wa hawan muttaba'un sannan ya ce wa ijabul mar'i bi nafsihi shine muhalli shahid mu daga cikin abin da ke hallaka dan adam shine jiji da kai dan adam ya dinga jin sa wata tsiya ce shi ban gane ko kun fahimta ba ijabul mar'i bi nafsihi to don haka malam ya ce mutum ya aikata aiki amma ya dinga jin shi wani abu ne yana wani haka ana ya akar makalla yana to mu ɗin an gaya muku na wasa ne eh lalle ku ba na wasa ba ne tunda za ku shiga wuta ina fata an fahimci magana yes wallahi wuta za ka shiga don haka wallahi mutane mu mai da hankalinmu ga ubangiji Allah ka ba mu ikon su komawa zuwa gare shi to shine wa yastatilu biha ya dinga jin abin kamar wani abu yana tsawaita magana akan ta wa yaqulu har ma ka je na cewa fa'altu wa fa'altu ni fa ne kaza ni ne fa ne kaza ni ne ne kaza fa yurisuhu min al-ujbi wal kibri wannan abin sai gadar masa jiji da kai da girman kai wal fakhar ya dinga alfahari da wannan abin da ya aikata wal istiqalati ya dinga jin cewa shi wata tsiya ce ma yakunu sababa halakihi wanda daga ƙarshe wannan abin zai kai shi da halaka aiki kaga aiki ne mai kyau yayi amma daga ƙarshe mai ya haifar masa halaka aiki mai kyau yayi amma daga ƙarshe mai ya gadar mar halaka amma asali aiki mai kyau me yake gadarwa da mutum rabon duniya da lahira ban gane kun ga ko kun gane ba sai malam yace fa iza arada Allah bi hadal miskin khaira idan Allah yana nufin wannan miskini da alheri ibtalahu bi amrin yuqsiruhu bihi sai Allah ya jarrabe shi da wani abin da zai sa shi zuciyarsa ta kari an samu irin waɗannan a cikin magabata da yawa wanda mutum zai yi abu yana jin kamar yayi wani abin kirki idan Allah yana so ya gane sai ya jarrabe shi da wani abu da zai gane a abin da ya ba komai bane kun gane magana da kyau ku ba ku manta ba na ba ku labarin dan bid'a da Sheikh Usman bin Fodi ya ba da labari yana yin tasbihi 90 ana yin tasbihi 99 hisi yana 100 kullun yana yi wa mutane ke ga cewa shi nasa ma yafi na kowa ina fata an gane da Allah ya sohi da shiriya sai ya mafarki an tahi kiyama ana ta auna ayyukan masu tasbihi yazo ana ta tsallake shi ana ta tsallake shi karshe har aka zo kansa yace shi ya kowa an tsallake shi ya zo layi an tsallake ya biyo kan layi an sake tsallakewa har kowa ya watsa hiba a yawan nasa ba sai aka ce ma'aunin guda ɗari ne Allah bai bamu ba ma'aunin 99 aka bamu kai kuma naka 100 ne sai ka je ka nemi mai auna ma mu dai Allah bai ce mu auna naka ban gane ko kun fahimta ba da Allah ya taimake shi ya farka daga bacci yana farka yace nagode wa Allah da ya sa ba mutuwan nayi ba mar maza sai ya gyara aikin shi to duk mai dagawa da inuna isa da aikin alheri idan Allah yana so ya tuba ya gyara sai Allah ya bujiro mar da wani abu ko a rayuwarsa ko a mafarki ko kuma a yanayin mu'amalarsa da mutane dan Allah ya nuna mar abin da yake ba komai bane to sai marmaza ya dawo ya gyara abinsa ya dawo ya kankan da kansa amma idan Allah yana nufin bawa da halaka wallahi ba zai gane da shi ba har sai ya mutu Allah ka raba mu da halakan duniya da lahira har mutum ya mutu akan wannan dagawar da wannan ji da isa din har Allah ya kama shi a ranar tarihin kiyama Allah ka tsare to shine yake cewa fa yursuhu min al abin nan fa idza arada Allah bi hadha al miskin khairan ibtalahu bi amrin yuksiruhu bihi sai Allah ya jarrabe shi da wani abin da zai karya masa zuciya wa yadhullu bihi unuqahu ta yadda zai kankantar da wuyansa zuwa ga Allah wa yusajjiru bihi nafsahu indahu ta yadda wannan abin zai sa ya ji cewa shi ba komai bane a gaban Allah wa in arada bihi ghaira zalika in ku Allah yana nufin mutum da wani abu koma bayan haka khallahu wa ujbahu sai Allah ya bar mutum da jiji da kansa wa kibrahu da girman kansa wa haza huwa al-iznanul mujibu li halakihi wannan kuma ita ce tabewa wanda za ta wajabtar mar da halakar duniya da lahira Allah ka tsare mu daga halakar duniya da lahira malar rasalan yace fa innal arifina kulluhum domin malaman musulunci malaman tauhidi malaman aqida aka ce al-arifuna ana nufin wanda suka san Allah suwaye suka san Allah sune malaman tauhidi malaman akida ina fata an fahimta yace mujmi'una ala anna tawfiqa sun hada akan cewa wato dace na ƙarshe dacewar bawa na ƙarshe Allah ya kilaka Allah ta'ala ila nafsika shine kada Allah ya barka da wayanka mutum ya dinga jin dabararsa da wayonsa da iyawarsa da gogewarsa ka je ka gurin yan boko malam ka sha mamaki irin masu wannan tunanin ne za ka ga matarsu ta samu ciki su dinga tsula mata bulala suna dukanta za ta me yasa ta yi ciki ba sun ce su ba za su haifi ƴaƴa kaza ba dan me yasa ta dauki ciki yanzu dan Allah wannan ya san Allah irin wannan ne za ka ga matarsu ta haifa musu mace su hau bala'i dan me za su haifa mata za ta haifa min mace a wani ma ya sake ta wani ma ya kaza to irin waɗannan su ne masu tunanin ‘yan boko wanda ba addini a ciki ya dinga ganin ai in kana so ka samu arziki kai kayi kaza sai kayi waye sai kayi waye sai kayi wane ne na faɗa muku akwai wani mutum da ya tunkare ni lokacin ina ɗalibi ina neman karatu na fito da keke na zan tafi makaranta sai tare ni abokina ne kuma har yanzu yana da rai duk da cewa wannan magana mun daldale yayi ta tuba ya ya abin nan amma tunda ba kama sunansa ne ba ba laifi a bayar a matsayin darasi yayi ko ya tare ni muka gaisa da yace wani kenan ya kira sunana nace wani ya yace yanzu da Allah wani yanzu kana ga wannan hanyar da ka kama kana da za ta bulle maka na rantsi da Allah na taɓa baku labari anan yace kana ga wannan hanyar da ka kama yanzu za ta bulle ma ni shiru can nace masa to tunda tambaya kai min kafin baka amsa ni ma zan tambaye ka yace to ina ji nace da Allah irin wannan hanyar ta bulle wa annabawa da manzanni ko bata bulle musu ba ya isa yace bata bulle wa annabawa ba ba yanzu nan sai ya zama kefero ba haka ne ko ba haka ba na ce irin wannan eh gaskiya ne mana yakubu ba amsa na ce yanzu irin wannan hanyar da ni yanzu na bi ta karatu ta bulle wa annaba da manzanni ko bata bulle musu yayi shiru sai na ce masa sai an jima ni zan wuce makaranta sai na bar shi da wannan haka mutane suke in mutum bai san Allah ba sai ya dinga garo maganganu marasa daɗi yana ganin kawai wai tun da ni ban kama hanyar ko in zama ɗan boko ina fata an fahimta ko in zama wani ɗan hauma hauman neman kuɗi tun da na yi runguma hanyar tafiya makaranta wai ban kama hanyar da ta bulle min ba shi a iya tunaninsa kenan shi yasa ka bar ka bar wato Allah da kake ganin sa wallahi in baka koma gurin sa ba za ka taba dacewa ba in baka san Allah ba ka yi kokari ka je ka san waye Allah kawai amma idan ka sakewa shedan wato zai rugurguza ma aiki Allah ka tsare mu daga rugujewar aiki Allah ka tsare mu gaba ki daya to shine malam yake cewa fa innal arifina kulluhum mujmi'una masana Allah malaman tauhidi sun hadu gaba ɗayan su ala anna tawfiqa akan cewa lalle dacewa Allah ya kilka Allah ila nafsika shine kada Allah ya barka da menene dinka da dabaraka wal kizlan tabewa da daidaicewar rayuwa kuwa an ya kilka Allah ta'ala ila nafsika shine Allah ya barka da dabaraka in Allah ya barka da dabaraka ya tabar da kai ka gama halaka ka gama lalacewa Allah kar ka bar mu da hikimar mu da dabarar mu ya Allah ya Allah duk abin da zamu tsaya za mu zama a duniya ko mu samu a duniya ya Allah kar ka bar mu da tunanin dabarar mu da hikimar mu da wayan mu da iyawar mu ce ta sa muka samu wannan abin ya Allah kar ka bar mu da wannan tunanin Allah ka bar mu da tunanin cewa kai ne gatan mu kai ne komai namu in ka yarda mu rayu in baka yarda ba ba za mu rayu ba in ka yarda mu samu in baka yarda ba ba za mu samu ba in ka yadda mai nasara in baka yadda ba ba za mu yi nasara ba ya Allah Allah ka bar mu da irin wannan tunanin a cikin zukatan mu ya Allah ka sa mu gama da duniya lafiya ka sa aljanna ta zama komar mu ka haramta wuta cin naman jikin mu hadha huwa ma indana billahi tawfiqi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam